من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان ذاك الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل بدعه ضلاله يا مسلمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته kamar yadda muka saba da mu ci gaba da karatun mu na alkur'ani mai tsarki a wannan masallaci mai albarka tsohuwar gidan mai girma sarkin damba har yanzu muna na cikin karatun mu na suratu tauba jiya mun tsaya aya ta 23 inda Allah madaukakin sarki ya mana bayani yanda wato ahlul kitabi suke da hiloli da dabaru kaca-kaca wato kenan na toshe hanyar da musulunci zai ci gaba sawa'un za su yi amfani da bakinsu ko za su yi amfani da iliminsu ko za su yi amfani da duk abin da suka ga suke da iko da shi wajen kau da hankalin mutane gaba da fahimtar addinin musulunci amma abin daɗi shi ne Allah maɗaukakin sarki sai ya mana bisharar cewa lalle zai cika addininsa zai cika haskensa a ban ƙasa kuma kuda suransu bai so ba to yau za mu tashi inda Allah maɗaukakin sarki yake cewa bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhal ladina amanu inna kathiran min al ahbari war ruhban la yakuluna amwalan nasi bil batili wa yasudduna an sabilillah Allah madaukakin sarki ce ya ku masu imani kaga kinan mutum sai saurara ya ji me zai biyo baya inna kafiran lalle tabbas jama'a da yawa min al-ahbari na malaman yahudawa da nasara war ruhban da bayan Allah yahudawa da nasara wanda ba malamai ba la yakuluna amwalan nasi bil batil wallahi suna cin dukiyoyin mutane ta hanyar barna wa ya sudduna an sabilillahi kuma suna kange mutane ga barin hanyar Allah madaukakin sarki na farko abin da zamu la'akari da shi a wannan aya kidabi ne Allah madaukakin sarki ya fuskantar da shi zuwa ga mu'minai la'alla ko da aya tana magana akan ahlul kitabi to fa mu'mine ne ake so su yi la'akari da abin da yake cikin darasin wannan aya da haka ke sa ya fara cewa ya ayyuhal ladzina amanu sada sai ba mu halin da su ahlul kitabi suke ciki musamman ko ba ma su ahlul kitabin ba malaman cikin su da kuma mutanen da suke da awasu masu addini ne a cikin sura al-ahbar da ruhban to wayannan mutane sai Allah madaukaki zai ce to wannan fa aikin su ne cin dukiyoyin mutane wato kenan ta hanyar barna ba ta hanyar halal ba idan sun ci dukiya ta hanyar halal wannan ba matsala amma suna ci bilbaɗil ta hanyar barna ma'ana ba ta hakkin cin wannan dukiyar ba saboda haka malaman tasiri suka ce hanyoyi da yawa na farko akwai addara'id sukan sa wato kenan haraje-haraje akan dukiyoyin mutane musamman mutane da suka yi da su tun da su malamai ne su bayan Allah ne duk abin da kake za su iya sa maka haraji za ku maka kawo sannan za su sarrafa da shi a bisa son zuciyarsu waɗansu mutane suka ce haraji ne suke sawa da bismi tsihiya ilkanisa da sunan rayar da wato kenan coci ko kuma ranar da gurin ibada saboda haka duk wanda ya zo ya shigo cikin addinin idan ka zo za ka rika sabis a wannan church din to akwai haraji da za ka kawo kowane sati kowane sati sai dai in ba za ka yi sabis a wannan church din ba awa ake kawowa a malaman cocin me yasa suke karbansa da zimmar raye coci ta haka wannan harajin da suke karban nan a gurin mutane allah marakun sarki ce barna ne kuma ba daidai ba ne wanda ya san tarihin kiristoci a ƙasar nan a yanzu haka halin da muke ciki yasan duk cocin da kake gani a cikin duniyan nan ko kuma a cikin nigeria nan tamu to duk wanda yake memba na kowane church har kwanan gobe akwai wannan dara'id din da sai ya biya kowane sati on weekly basis kowane sati don haka wani yake cewa idan kana son kai kudi kawai kai church madama kai church kenan kawai ka zama mai kudi don duk sati mutane za su ta kawo maka duk sati mutane za su ta kawo maka wannan haraji na sati kenan sannan akwai abin da za a kawo maka na birgewa sannan in ana son ka a siyasance akwai abin da za a kawo maka sannan kuma akwai abin da za ku nema coci zai nema don raya coci da wasu abin special request on special request sannan za su rika bi da kansu gida-gida na waɗanda suke da hannu da shuni a je a nemo kuma za a kawo da sauransu da wayannan abubuwa allah maɗaukacin sarki ya ce yahudu da nasara malamansu da bayan allansu suna yin wannan na da karanta wata kissa wayansu mutane guda biyu suna tafiya talauci ya dame su ya za su yi sai suka ce kai musan yadda za mu yi kudi al'ummar mu fa ba al'ummar yahudu da nasara ba sai suka ga wani jaki ya mutu a wani guri sai suka tonu rami sai suka binne shi sai suka yi kabari irin na mutane sai suka kewaye gun sai suka yi rumfa sai suka rufe ta suka sa kabarin a ciki da sun hango mutane a bakin hanya ne da sun hango mutane suna zuwa ko ta gabar ko ta yamma sai su tashi su ta ibada su ta ibada su ta ibada sun zuba ruwa sun sa gurin hutawa da sauransu sun daddasa bishiyoyi duk wanda ya zo min nan fa sai a ce ayo kabarin an gano cewa nan din kabarin wani babban waliyi ne Dubaish bin Hubaish saboda haka yana da karama kaza ya taba yin kaza ai ta kirkirowa karamu na gaira ba dalili ko ba gaira ba dalili ai ta maka masa duk wanda yazo za a bashi wata karama daban ta wannan Dubaish bin Hubaish wani ma in yazo za a bashi wata karama daban a karamin lokaci sai tarihin Hubaish bin Hubaish sai yawa su ai an gano kabarin wani wali don haka sai mutane suna zuwa neman tabarruki to in su zo tabarruki ta hannun wa za a biyo ta hannun wayannan mutane don haka kullum ana kawowa hadaya kullum ana kawo hadaya karamin lokaci ga su yi kudi wata rana sai aka yi wani wawan samuwa sai ɗaya zalunci ɗaya a wajen kisma yace tilka idan ki zo din dira ba sai yace sai yace wallahi bai yadda ba sai yace ya yadda sai yace wallahi bai yadda ba daga yace kai na rantsa da kabarin wannan wali yace kabarin jakin zaka rantsa min da shi anan dai suka kacce kacce da suka tona kansu asiri har duniya ta fahimci ta ashe dan fara suka yi wa mutane to mutane suna da irin wannan na dawo gani a wani fim na India kace in kana suka dauki hankalin mutane gurin da mutane suke wucewa aka je aka samu wani dutse aka masa fenti aka masa fenti aka lankaye wa'ansu abubuwa da wasu takardu da wani tsimma da menene da wani kaho aka zo aka ajiye sai aka ajiye kwano a gurin sai aka duk wanda ya zo wuce in ya gani sai ce to nan fa wani gurin addini ne sai ya dauki kudi sai ya saka amma da zaka je ka roka mutane ba su baka ba to irin wa'annan hiyal din da yawa wanda yahudu da nasara suke yi me yasa suke yin haka don su ci dukiyar mutane bilbatili ta hanyar wato kenan barna to irin wanda suna nan kaca kaca kaca kaca kaca da sauransu wa yasaduna an sabilillah kuma suna kange mutane wato kenan a gabarin hanyoyin Allah madaukakin sarki mun gane wannan malaman addini ne suke yin wannan amma na yahudu da nasara da hukuncinsa zai iya jawo ba zasa kan al'ummarmu ko kuma wallahu a'ala Allah ce wallazi ne nuna zahaba wa'anda suke taskacewa zinari wal fiddata da kuma azurfa wala yafiquna ha fi sabilillahi ba sa daukan dukiyoyin nan sai in fakinta dan taimakawa addinin Allah to bashirhum bi azabin alim Allah madaukakin sarki yace a musu bushara wato kenan da azaba mai radadi Allah ce a masa bushara da azaba wanda take mai radadi azhab wal fidda zinari da azurfa dukiya ne yane ne taska cewa da yanda ake yin taska to na rami ake abin ne saboda babu banki babu kuma sai sai ka tona rami ka binne saboda haka shine ya zama wato kenan kanzu kenan to wanda suke yin wannan a zinari da azurfa ba sa wato kenan infakin tafi sabilillahi to Allah madaukakin sarki yace a yi musu bushara da azaba wanda take mai radadi saboda sun tawaye dukiya kan an ce kanzu ai ka tara ta ne ka abu daya kai baka yi amfani da ita ba kai baka ba mutane sun yi amfani da ita ba ka tare ka tare ka jibge ka tare ka tare ka jibge ka tare ka tare ka jibge ka zama multimillionaire du miliyoyin nan ga sunan a tare baka sake suka tafi gurin mutane suka yi ba ita kuma dukiya an sa mata suna malu almalu daga mala ne karkata saboda haka kullum tana kwarara ne ya kamata a ce a bada flow free flow na dukiya ta shiga wannan hannun wannan ta fita na wannan ta shiga hannun wannan ta fita na wannan to amma kai ka tare wannan kuma ka jibge kai baka ci ba kai baka ba mutane ba to wannan shine ake kiran sa wata kenan kanzu to Allah barkatin take yake cewa wanda suka yi wannan sun ki su bayar da ita fi sabilillah sun ki su barata al'umma su amureta to yace a musu bishara wato kenan da azaba saban annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi sabani ko kuma sun karu juna sani akan abin da ake nufi da wannan aya muawiya bin abi sufyan Allah madaukakin sarki ya yarda da shi yake cewa wannan aya hukuncin ta akan ahlul kitabi ne akan ahlul kitabi ne tunda aya da farko cewa Allah ya yi lazina mana inna kafiran min al-ahbar war ruhban kaga ahbar war ruhban ba mu ba malaman musulmi bane na yahudawa ne don haka akan su kenan saboda da yawa daga cikin mutane kuma sun tafi akan wannan saboda Allah madaukakin cewa lazina yakunzuna zahaba da su ake a cikin wannan ke inna kafiran min al-ahbar war ruhban kaga malaman yahudawa da nasara ake nufi a kan wannan kenan amma kuma abu zarar gifari allah maraukakin sarki ya yarda da shi shi kuma ya ce a'a nazalar fi ahli kitabi wa fi gairihim minal muslimina wannan aya fa ta sauka akan ahli kitabi kuma ta sauka akan wanda ba ahli kitabi ma cikin musulmi don haka abinda ahlul kitabi suka yi Allah madaukakin sarki ya musu bushara da azaba to musulmi ma in sun yi Allah madaukakin sarki ya sa wannan hukuncin yana kasu ai farkon ayan masu ake fara addressing kina kuma al-imam al-qurtubi yace wannan fasara ta Abu Huraira ita tafi inganci cewa a ce kar a takaice hukuncin wannan aya akan wato kenan abin akan ahlul kitabi tunda da Allah madaukakin take yana nufin ahli kitabi ne zai yace zai ce zai ce wa yaknuzuna dhahab wal fiddat in yace inna kaseeran min al ahbari war ruhban la yaquluna amwal an nas qabil badr sunan an wal ladina ba zai ce wal ladina ba sai ce wa yaknuzuna dhahab wal fiddat kaga ya tafi akan su kenan amma tunda yace wal ladina yaknuzuna dhahaba ya zama al ladina yaknuzuna dhahaba jumla ce istinafiya an riga an gama wancan maganan yanzu sabon magana ake kalafin musa alifun sabon magana ce ake yi wancan riga gama da shi an ba mu labarin halin da malaman ahalin kitabi suke ciki wajen wato kenan cin dukiyar mutane an gama da wannan sannan sai ita dukiya generally aka ce duk mutanen da suke boye zinari da azurfa kuma su kise fitar da ita ai amfani da ita ba za su ba da hakkinta na zakka ba to wannan Allah madaukakin sarki ya ce wato kenan a musu bushara wato kenan da azaba mai raɗaɗi kuma kaga kenan da yake wala yafiquna ha fi sabilillahi nan ba su fitar da dukiyar su bayar fi sabilillahi malamai suka ce wasu malamai suka ce zakka yake nufi domin ka fitar da zakka ai shikenan ko kenan yanzu a cikin azhabu wal fidda akwai zakka zinari da azurfa akwai zakka a cikinsa zakka ba ta tsaya a kayan gona kawai ba nan gashi balo-balo Allah maɗaukaki da ke ce wallazi na yakin zana zaba wal fitata wala yin fi gona hafi da fi sabilin lahi ya ka nuna cewa akwai zakka a cikin zinari akwai zakka a cikin azurfa idan mutum yana da dinari ashirin ya isa zakka idan mutum yana da dinari ɗari biyu na azurfa ko ai menene ake kira dirhami ɗari biyu na azurfa da dinari ashirin na zinari to duk wanda kake da shi wato kenan ya isa a fitar da zakka sannan kuma in kana da rabi ana kana da rabi ana still dai ya halatta ya isa wato kenan a fitar da zakka kun ga Allah madaukakin sarki ya tabbatar da wannan cikin wannan aya ne don haka kenan ma wannan yana da karfafa mana cewa kitabin nan ba tsaya akan ahli kitabi ba tunda yace wallazina yaknuzuna zahaba wal fiddata wala yunfiquna fi sabilillahi ai zakka ake nufi to arna ana umurta su da su zakka ne ba umurta su da su zakka Allah madaukakin ya cewa wa aqimu salata wa atu zakata saboda wanda ake inna ma yuti zakata man yuqimu salata wanda aka umurce shi da ya tsaye da sallah shine kuma yake bada zakka dan haka kenan akan musulmi wato kenan wannan ayar take cewa duk wanda yake da dukiya to ya fitar da wato kenan zakatta sannan dukiyar da take iya zama kanzu yace wallazina yaknuzuna dukiyar da take iya zama kanzu iyaka wace irin dukiya ne nan ma malamai sun karu juna sani sun da juna sani cewa Allah ya ce wanda suke taskacewa dukiya wace dukiya ce ta zama wato kenan an taskace ta wasu malamai suna ganin cewa idan ta kai kamar dinari dirhami dubu hudu to ikasa ba kanzu ba ce a na farko tukuna suka ce duk dukiyar da ba a fitar mata da zakka wannan kanzu ce shi ke mun gane wannan duk dukiyar da ba a fitar mata da zakka ta kai nisabin a fitar da zakka kuma ba a fitar da zakka wannan dukiya ta zama kanzu kuma duk wanda ya taskace dukiya ta zama kanzu to Allah madaukakin ta yake a masa bishara da azaba wanda take mai radadi don haka matsala ne ya zama mutum wata kinan ya abin wasu suka ce to ko in ana fitar mata da zakkafa sai suka ce wasu wasu malamai suka ce ko ana fitar mata da zakka akwai haddin da in ta kai za ta zama kanzu wasu malamai suka ce a'a ma dama ana fitar mata da zakatu ba za ta taba zama kanzu ba har wani daga cikin sahabbai yake cewa ko da tunda da kanzu tona rami ake abin ne ko to ko da ka tona rami ya kai kasa ta bakwai dukiyar kana jibga ta daga can har ta dago sama to wannan ba kanzu bane ma dama kana fitar da haƙƙinta wato kenan na zakka amma in baka ba da zakka ko da a sama sama take ko da yar kaɗan ce kenan amma dai ta kai minzanin a fitar da zakka kuma ba ka fitar da zakka to wannan kanzu ce saboda haka kenan akwai azaba a cikinta ga duk mutumin da wato kenan bai zama ya fitar da zakkarta ba sannan akwai dukiya tun da an ce azhab wal fidda yanzu akwai kaya gwalagwale na mata wanda suke ado da shi ko sai daga sarka guda ɗaya ce a ce ai aya dubai aka aka sayo ta in an taba kudin ta sai kaga ita kadai ta isa a fitar da zakka to wannan dukiyar za a fitar mata da zakka ko ba za a fitar mata da zakka ba amma bisa ga maganganu da yawa da hadisai da dama da suka tafo cewa dukiyar da ake ado da ita ana kiransa alhulli za a ba da zakka a kanta haka wasu malamai suka tafi da cewa za a ba ta zakka a kanta saboda annabi sallallahu alaihi wasallam aka cire wannan aka ce a haza kanzun yace yace a a in ana fitar da zakkarsa kenan yana nuni cewa akwai sai ba suka ce a a tana daga cikin dukiyar da wato kenan ba a fitar mata da zakka har sai ran da za a rabu da ita misali mutum yana da mota motar nan ta kai misali ta miliyan 100 amma shiga yake abinsa ba kamo kamo yake da ita ba kaga babu zakka akan wannan tunda kayan ado ne ko yana da gida gidan nan ya kai na miliyan 100 kaga wannan gida babu zakka a kansa saboda ai zama yake a ciki ba wani abin nan bane amma in yana da gidajen da yake saya ya sayar ko da gidan dubu goma ne lokacin zakka to sai an yi kimar wannan kudin a hada a fitar da zakka haka kuma motar da take kai ta kawo ta daima masa dukiya ko ta kai taki gona ko kuma ta je ta kai mutane Kano ta dawo ko ta kai Maiduguri da sauransu ko ta dauki kaya kaga wannan tana kan hanyar tijara to wasu malamai suka ce to lokacin da aka zo aka fitar da za a fitar da zakka wannan tana daga cikin dukiyar da za a fitar mata da zakka domin ta zama urudu tijara akan fahimta na wasu daga cikin wata ginan malamai amma wancan na kayan ado har sai ran da aka gama yayinsa za a sai da shi to a lokacin ne wata kenan za a fita masa zakkan shekara daya wallahu ta'ala a'ala kuma zakka mun riga mun sani akwai haddi ba kowane kudi bane sai ya kai haddi kaza idan ya kai shikenan sai a fitar kuma in ya kai din ma sai in ya cika shekara idan misali mutum yana da dinari 20 ya isa fitar da zakka ko dirhami 200 na azurfa ya isa a fitar da zakka daga ran da ya same shi to rannan ya samu nisabin zakka annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu zakka abin da yake kasa da wannan da zaran ka samu wannan to shi kenan yanzu ka samu base na zakka sai a jira kuma a ganin da shekara bayan za ka fitar da zakkar ba sai shekara ta yi idan shekara ta yi dukiyar nan bata gaza wannan mikidarin ba to za ka fitar wata zakka idan kuma ta gaza kenan baka shekara da abin zakka ba bata shekara ba ka samu ka samu nisaban kamilan amma bai kai haulan kamilan ba kuma milkan ne kamilan to bai kai hawalan kamilan mato ba zaka amma in ya kai shekara cikakkiya a wannan gejin ko kuma ya karu to za isa za a fitar da zakka kuma in ka tashi zakkar misali a ce kana da miliyan goma yanzu a ce shine isa zakka misali muke yi bayan kana kasuwanci da shi da aka samu rabin shekara sai harkar kasuwanci ta bude sai zuwa dubai sai zuwa america sai ina ne kafin a wata shida na gaban nan miliyan goma kan nan ya zama miliyan dubu ko mai yiwa ma a wata uku na ƙarshe ka samu wannan to ita wannan duke da ka sami ta a wata biyu ko wata uku na ƙarshen cikai shekara din nan za a fitar mata da zakka ko ita ma sai ta shekara ɗalibai suka ce a'a wa haula rufin mali haula aslihi shekarar ribar dukiya shekarar tushen ta ne da haka tun da ka fara da na farkon kuma ya isa nisabi ran da ka je ka cika shekara guda du dukiyar har riba da ka ci jiya kai in ka ci riba da safe ma yau yau din nan to ta shekara da haka za ka tarbata da zakka ba zai zama wato kenan a jira a ce ita ma sai ta shekara abin nan ba sai dai idan kaman bashi ne wanda ba a tsammanin samunsa to wannan shi sai a bar shi har sai lokacin da aka same shi sannan sai a sashi a cikin lissafi akwai akwai wanda suke cewa bad debt ko masu economics suna cewa bad debt ba shi ne ka bar amma kuma ba ka tsammanin ma samun sa to ran da ya dawo shi kenan sai ka masa abin nan ko shekara nawa ran da ya sai ka hada a cikin dukiyanka in kuma shi da kan kansa ya isa zakaran da ya dawo sai ka fitar masa wata kin zakka haka ma fa'ida akwai abin da ake kira fa'ida kana kasuwancinka kuma ya isa zakka kwatsam sai wata rana sai aka baka wata dukiyar da ita kanta ta isa zakka ina kiran ta fa'ida to wannan za a ware ta gefe ita ma hukuncin ta daban ran da ta zo ta rannan ne za a fara lissafin wata kinan shekarar ta wallahu ta'ala a'lam lokacin da abdullahi dan abbas yake cewa lokacin da aka saukar da wannan aya wallazina yaknuzuna dhahaba wal fiddata ko yace sai wannan aya sai ta tsanani akan sahabbai saboda in kun duba ma'ananta musamman irin yadda Abu Zar al-Ghifari ya fahimce ta wanda duk ya taru dukiya ya boye ta bai fitar da ita ya bayar ba wala yunfiquna hafi sabilillahi ko ba bashir hun biya zahabin alim su kenan yanzu duk dukiyar da kake da ita in ka sai abin da zaka ci sauran sai ka fitar da ita ka bar fi sabilillah in kuma kai haka ba fa bashirun bi azabin alim ba wala wasu yi tsanani a sahaban annabi sallallahu alaihi wasallam a wajen fahimtar wannan abu sayyidina umar ya ce to ku tsaya zan je in tambaya muku manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zan je in tambaya muku manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya warware masa ya ce ala akhbirukum bi khairi ma yaknuzul mar da na ba ku labarin mafi alkhairin abin da ya kamata a ce mutum ya taskace ba almar'atu salihah mace ta gari mutum ya zama ya taskace mace ta gari wanda in ya kalle ta za ta faranta masa rai in ya ce yi take za ta yi da'a babu matsala idan baya nan za ta kare masa mutuncinta ba za ta watsar da kanta wato kinanta a shiga wani gargal ba a wani riwaya kuma sai yake cewa mafi alkhairin abin da mutum zai taskata shine lisanin zakirun wa kalbun shakirun wa zaujatun tu'inal mar'i ala dinihi mafi alkhairar abin da ya kamata ka tsoruruta shi ne ya zama harshenka mai yawan ambatan Allah maɗaukakin sarki da zuciyarka mai yawan shukura ba mai yawan renuwa ba shukura ko a mutane ko a ubangiji Allah maɗaukakin sarki duk inda ka samu ma'arufi da kuma mace matar kirki wanda za ta taimaka masa wato abin Allah maɗaukakin sarki saboda haka sai ya sassauta musu cewa la'alla ba yadda suke fahimtar bane Allah ta'ala a'lam amma duk da haka mutane kamar abuzar yadda suka fahimce ta kenan don haka a mazhaban abuzar haramun ne ka kwana da naira ɗari ɗaya kai naira goma maharam ne duk kudin da ka samu in ka yi bukatan ka na yau sauran sai ka ba da shi fi sabilillah Allah kai mu gobe da alkhairi wannan yana da kin dalilin da yasa suka samu sabanin fahimta tsakanin su da Muawiyah bin Abu Sufyan a kasar Sham kun san lokacin da musulmi suka ci Sham da yaki to sham din ta fi jaziratul arab a wayewa da gine-gine da kuma harkar kasuwanci da mu'amala da dukiya akwai kudi a wancan lokacin amma jaziratul arab a lokacin suna cikin sahararsu babu wannan walwalar irin ta can to abu zari yana can sadaka kullum fata wanda yake ba wa mutane kenan kaga ba za su daidaita da mutane ba khalifa ai gwamna ya kira shi ce masa abu zarri ga yadda ya kamata ya ce a da ƙarshe ce ya kome amma ta ƙara unar ƙura'ana ba ku karanta ƙura'ani ƙura'ani ga shi balo-balo ya ce walazi na yakin zan zama wala fi tata wala fi kuna biyu bila fabashir mun biya zamin ali don haka baya ajiyewa kuɗi yadda ya imani da aya da suka samu sabani sai ya tura shi madina ce to ka je ka koma ka bar nan sham ka koma madina gurin khalifa sayyidina usman kenan ya zo gurin sayyidina usman sai da wasu ba kun san mutum ne na farko khalifa na biyu mai dukiya kafin musulunci ma ma yana da dukiyarsa haka ne kuma suna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam yana kuma amfanar da musulunci da dukiyarsa don ya taba yin kyauta ta mamaki da sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace ma darra usman ma fa'ala ba'da yau daga yau duk abin da usman yayi babu abin da zai cutar da shi a rayuwa kuma shi dan aljanna ne saboda dukiyar da ya bara amma kuma usman ayyana tare da wata dukiya mai yawa yadda mazan Allah sallallahu alaihi wasallam bai umurce shi da fitar da ita ya ayi fakin ta bace kaga fuka yanda abin ke shi ko ta ani kuma da qur'ani nake aiki bace to yanzu yanda za a yi ba za mu kawo da kai akan fahimtar ka ba kuma za ka kawo da mu akan ta mu fahimtar ba ta ka fahimtar za ta yi tsanani a al'umma al'umma ba za su iya rayuwa akan wannan ba yanda muke nan da haka tun zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam haka za mu ci gaba da rayuwa idan kana na akan wannan ra'ayin naka da Allah ka dan kauce gefe saboda kar ba zama mun samu sabani yace tikin sai koma wani gari ana kiran sa razzata dai daga cikin sahabbai yaje ya same shawara na gure yace a'a me yasa me ka kai gare yace ai kaji kaji mun yi sabanin fahimta ne akan aya ga yanda Muawiya faɗa ga yanda na faɗa na zo gurin Amirul Mu'minina Usman bin Affan ga abin da yace min ni kuma na yi alkawari tsakanina da manzon Allah ko bawa ne ya zama khalifa duk abin da ce na yi na da'a zan yi don haka na bar cikin jama'a gaba ɗaya na dawo kauye rabzata na zauna kuma gari ne dama wanda yake annoba ta zo ta kashe mutanen garin babu kowa a garin haka ya je zauna shi shi kada a gona daga shi sai matarsa da kuma yaransa haka suka rayu a cikin irin wannan wato kinar rayuwa to saboda haka kenan da ɗan sassauci idan har ana fitar da zakar wato kenan dukiyar dan Allah cewa la yunfiquna hafi sabilillah sannan dangane da fadin Allah da yake cewa wala yunfiquna hafi sabilillah wanda suke taskacewa zinari da azurfa ba sa infakin ta fi sabilillah anan abin tambaya shine me yasa Allah bai ce wala yunfiquna huma ba tunda cewa ya wallazina yakzuna zahaba wal fiddata sai ce wala yunfiquna hato wane ne daya ciki damirin kan wa zai koma zinarin ko kuma azurfar ya kamata tunda abu guda biyu ne ko sai ce wala yunfiquna huma an shi an wuce an wuce layi sai ce wala yunfiquna ha wala mai qul wala yunfiquna huma saboda haka anan malamai suka ta bincike akan al'amarin sai ya zama wato kenan ba su samu tsaya ba maganganu da yawa akai maganar farko ibn al-ambari yake cewa kusida al-adlaq wa a'ammu wa hiya al-fidda da aka ce wala ya fi kuna ha ita ɗaya ba sa infakin ta to ana nufin wanda tafi yawa tafi yawa tafi galaba ne kuma azurfa ake nufi domin kafin ka samu azurf zinari guda ɗaya sai ka samu azurfa guda goma ko kaga dinari guda ishirin ma ya isa fitar da zaka amma dirhami fa sai ka samu ɗari biyu dinari shine na azurfa dirhami ai shine na zinari dirhami shine wato kenan na azurfa kuma ya fi kasurta tadawul ko yanzu kafin ka samu naira dubu daya sai ka samu naira hamsin guda nawa guda da yawa suna ta da dawuli ko yaro karami ma sai ya je karbi naira biyar ya je sayar ya je ya abin nan amma naira dubu fa da sauransu to saboda haka wala yafiquna hadina hadin nan da mira udu ila aglab shine wato kenan azurfa inji ibn al-ambari aka ce akram Allah akwai dan yanda zamu fahimci abin sosai sai ya ce a baka karanta Qur'ani Allah yake cewa wasta'inu bi sabri was salati sai ce wa innaha bai ce wa innahu ma ba eh wa innaha lakabiratu eh so daga hadin akan waye koma yace as-salatu yace saboda ita ce agalan wasta'inu bi sabri was salati ko yawa wal kinayati ila salati la annaha a ammu saboda sallah ta fi gama gari akan wato kenan saburu aka ce akwai wani misali ya karamar Allah dan ba mu fahimci wannan din sosai ba yace ku cigaba da karanta alkurani Allah yana cewa wa idza ra'aw tijaratan aw lahawan fadu ilaiha wa idza ra'aw tijaratan aw lahawan kaga abubuwa guda biyu ne amma sai ce in fadu ilaiha bai ce in fadu ilaihima ba fa'ada alha ila tijara li'annaha ahammu kenan yanzu haɗin ya koma kan tijara ba lahawu ba dan ce ilaiha ba da ce ilaihi in faddu ilaihi sai zama kan wato kenan lahawu ne amma sai ta ilaiha da ne sai mai da ita me yasa saboda ita ce a ammu mun gane wannan wa tarakan lahawa saboda haka irin wa'annan suna da yawa yake a cikin alkur'ani da kuma wato kenan maganganun larabawa da sauransu wasu malamai suka ce a'a akasin haka ake nufi shi yana nufin a ammu ko domin da uri ilal a ammi sai suka ce a'a akasin haka ne ko an ya kunu yan fi kuna halin zahabi wato kenan suka ce a akasin wannan damirin yana komawa kan zinari ce ɗayan kuma yana komawa kan wato kenan zai zama ma'adufu alaihi ne in kace wala yanfiquna wala dina yakduna zahaba wala yanfiquna ha wal fiddata ita ma wala yanfiquna ha da haka akwai takadiri kenan da haka da mina koma kan na farkon kenan wato kenan ba na biyu ba wasu malamai suka ce a'a damir din ai yana koma kan kanzu ne ma to ba akan zahabu ba ba akan fiddatu ba wallazina yaknuzuna zahaba wal fiddata wala yafiquna ai al kanzu kanzun ne ake nufi shi yasa bai kawo tasna bai ce wala yafiquna kuma ba tunda ai ai kanzu shi taska din wato kenan guda ɗaya ne kenan ko yawwa wasu kuma suka ce a'a ba kanzun ake nufi ba al'amwalil maknuza ita dukiyar da aka taskace din ita ake magana wato kenan a kanta saboda haka akwai maganganu da yawa wanda malamai suka yi wato kenan akan wannan Allah madaukakin sarki shi ya fi sani so sai ce fa bashirhum bi azabin alim ka musu bishara da azaba wadda take mai radadi wannan azaba za ta kasance tare da mutane ranar lahira kuma azaba ce wadda take ta wuta wadda take kuma wata kenan mai tsanani a gare su to mu je malam يوم يحمى يوم يحمي عليها في نار جهنم فتكوي بها جباههم وجنوبهم وزهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون Allah madaukakin sarki ce yau mai huma alaiha ranar da wato kenan za a kona su akan ita wannan dukiyar tasu za a kona su akan wato kenan wannan dukiyar tasu yi huma in an ce hamiyar watisu wato kenan abu ya yi tsanani a wajen zafi kenan Allah madaukakin sarki ce za a kona su akan wannan dukiyar dukiyar da mutum ya tara ta bai ba da zakatta ba to za ta zama ita ce za a yi amfani da ita a kona shi ranar tashin kiyama aina za a kona shi finari jahannama a cikin wutan jahannama wani irin konawa a duk wa bi haji bahu za a yi lalas da ita wato kenan a fuskokinsu wa junubuhum da gefen jikinsu wa zuhuruhum da gadon bayansu za a kona nan za a kona gefensa za a kona wato kenan gadon bayansa da wannan dukiyar tasa domin dukiyar tasa za a ce masa haza maka nasu li anfusikum wannan shine taskan da kuka taskance makawo kanku da shine za a kona ku da shi a yau wazu kuma kuntun taknizun da haka ku ɗanɗani mugunyar abin da kuka taskace ba ku fitar da zakarsa ba ba ku taimakawa addinin musulunci ba ba ku taimakawa talakawa ba ba ku taimakawa mabukata ba kun taskace ta kun mutu kun batta to yanzu ga ta ta dawo wato kenan za ta zama wato kenan matsala a gare ku akan wannan a cikin sayar muslim cikin hadisa abu zarri ya yi magana akan yadda allah maɗaukakin sarki zai yi kuma abu hurarra ya yi magana shi ma a cikin annabi sallallahu alaihi ya ce mamin sahibi zahabin babu wani mutumin da allah ya bashi dukiya ta zinari wala fiddatin ko kuma allah ya bashi dukiya ta azurfa la yu'addi minha haqqaha baya bada wanda baya bada haƙƙinta wato kenan baya bada zakka kenan ko illa idza kana yawmul qiyamati suhufat lahu sahaifa fi nari sai an dauko dukiyar ta sai a ware ta ta zama takardu iyaka yawan dukiyar sai a warware ta warware ta warware ta zama wato kenan takardu masu fa'i wa uhumi alaiha sai a rika kona shi akai za a shimfide su sai a zama da su karfe sai a sa su a cikin wuta dama cikin wutan jahannama ne karfe a wuta ya kake zamani sai daga murgina shi akai akan wannan jan jan karfen haka za a kwantar da shi ana murgina shi wato kenan fina da jahannama fa yuqwa biha jambahu wa jaminuhu wa zahruhu nan din sa za a kona gefen za a mirgina shi gadon baya a mirgino shi hannun dama a mirgino shi hannun hagu a kifa cikinsa haka za a dinga yi masa wato kenan kullama baradar uidan lahu duk lokacin da ta yi sanyi to za a sake mai da zafin nata wai abin da ake nufi akwai abin da ake kira conduction idan wannan karfe ne ya yi zafi in ka ɗora hannunka haka automatically hannunka zai conducting wani abu na zafin to in jikin mutum aka mirgina fa ko da zo digiri dan kaɗan ne at least wani zafin zai fita daga jikin abun zai komo jikinka sai a sake maimaita madadin zafin da jikinka ya conducting kaga babu sauki kenan sai a sake wannan karfin sai sake koma sake zafin sa ko da a ce wato kenan ka zuke sanyin zafin gaba ɗaya ya koma jikinka yanzu ka sake tabawa zaka ji shi wato kenan da sanyi ko to ba haka bane ya koma zafin sa wato kenan kuma sai ya kawo kalmar kullama duk lokacin da barada ta yi sanyi o'i da lahu za a sake maimaita masa fi yomin kana miki dar hukam sina alfasanatin a wata ranar da gwargwadon tsawon ranar shine shekara dubu hamsin wannan fa abin da ake magana kenan a ranar tashin alkiyama kenan ko haka za a rika masa ranar tashin alkiyama hatta yi kuzi bainal ibadi har sai hatta yi kuzi bainal ibadi har sai an zo an yi hukunci tsakanin bayi ai ranar tashin alkiyama ka ba hukunci ba dan aljanna bai san aljanna zai tafi ba dan wuta bai san an da wuta kuma ko da ma akwai alamomi da suke nuna wannan wuta zai tafi wannan aljanna zai yadda ba a bada certificate din tafiya din ba ko ana dai tsaya filin tashi a kiyama kafin a gama hukunci to shi yana cikin wannan condition din za a yi shekara dubu hamsin din nan na tsaye sannan kuma sai Allah madaukakin sarki sai ya zo ya hukunci fayara sabilahu a lokacin ne zai ga kuma makomarsa yana ne hanyar da zai bi ilal jannati wa imma ilal nari imma ilal jannati wa imma ilal nari imma aljanna zai tafi dai sai an yi masa wannan ya tafi aljanna in kuma wuta zai tafi sai an yi masa wannan da ya tafi wannan to ina riba ina riba saboda haka wato kenan kaga babu riba kuma wannan shine irin nau'in azabar da za a yi masa wato kenan a cikin wuta ranar tashin alkiyama a wani riwaya kuma yake cewa riwaya ibn jarir darbari ya fitar da isnadin sa yake cewa mata rajulun min ahli safa to shi kenan wannan bari mu karshe kar mu shiga dogon tarihi kar mu shiga dogon tarihi wannan shine sakamakon mutumin da yake da dukiya bai ba da dukiya sa sai ka jama'a in mutum yana da dukiya wato kenan ya fitar da abin da sa ajin za a ce musu hada baka nasu li anfusikum wannan shine abin da kuka taskance wa kanku dan haka fa zu kuma kuntum takunzuna ku dauki wato kenan ku dandani wato kenan mugunyan abin da kuka taskace Allah ya kawo dukiya dan al'ummar su amfana kun taskace ku ku kadai ku sai iyalanku kuma ku ba iya cinyewa za ku yi ba kun tara ta sauran mutane kuma suna shan wahala saboda haka ga yanzu sakamako to muje
inna iddata shuhuri inda Allahi na ashara sharan fi kitabillahi yawma khalaqa samawati wal arda minha arba'atun hurum ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين الله مرحبا كنت لك إن إدة الشهور عند الله 12 شهرا lallai ƙididdigar wata a gurin Allah maɗaukakin sarki wata guda goma sha biyu ne wata guda goma sha biyu ne sun da suke shekara suke shekara kamar da muka karanta a baya annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna zamana qad istadara ka hayatihi yawma khalaqa samawati wal ard zamani ya dawo daidai wa daida kamar yadda yake da lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya halce samai da kasai ko yace shekara wata goma sha biyu ne sannan daga cikin su akwai wato kenan watanni wanda suke na alfarma wato kenan masu mutunci wanda ba a son saban Allah madaukakin sarki a ciki yawa Allah ya ce inna idza shura inda Allah isna ashar shahra wata goma sha biyu ne fi kitabillahi hakan nan wannan bagani ya bayyana a cikin littafin Allah madaukakin sarki yawma khalaqa samawati wal arda tun ran da Allah madaukakin sarki ya halicci samai da kasai minhu arba'atu hurum cikin su akwai watanni guda hudu wanda suke wato kenan masu alfarma wa'anda ba a son a yi sabon Allah a cikinsu sannan kuma ana son a yawaita aiki na alkhairi a cikinsu wasu malamai suka ce hikimar da Allah madaukakin sarki ware wa'ansu watanni aka hana sabo kamar training ne idan mutum yana sabo sai watan ya zo sai ya daina to daina wannan na tsawon wannan watan zai iya bashi wani dan training din hakuri da wannan saban su kuma larabawa a al'adarsu suna mutunta wa'annan watannin sosai don haka ba sa ma ko yaƙi a cikinsa shi yasa ko ya zama tilas sai sun yaƙi din sai su cire watan sai yanzu mun cire shi ba shine watan ba saboda girmama watan da yake cikin zuciyarsu to da yadda suke suna amfani da abin da ake kira a suna kira a sana alkamariya luna kalanda amma sai sakamakon rabuwarsu da yahudawa sai suka yi ta'asiri da abin da ake kira a sana a shamsiya sola kalanda a sola kalanda shekara daya ana samun kwana 365 ko days kwana 365 da rubu'in kwana shi yasa duk shekara za a samu wannan kwanakin a samu kuma rubu'in kwana duk shekara hudu rubu'in kwana zai karu rubu'in kwana zai karu duk shekara hudu kwana guda zai karu to maimakon su bar shi ya zama 366 days sai su samu wannan wani wata daya daga ciki february kenan sai su rage kwana guda sai dawo kwana 28 don a zama haka to sai suka yi ta'asiri da wannan sai suka so su mai da shi yadda yake to illar wannan shine lunar solar calendar illar ta shine idan yanzu an yi ruwa a wannan watan yau idan muna lissafi akan solar calendar ne baɗi ma a cikinsa ne wata baɗin ma a cikinsa ne wata baɗin ma a cikinsa ne mun gane wannan damina kullum a watannin damina take rani kullum a wani rani a watannin rani yake ɗari kullum a watannin ɗari yake to idan haka ne su yadda dalilin da suka mai da shi haka suka imbibin wannan kalca din shine za su samu sauki musamman a wajen aikin haji ya zama wato kenan kare rika fito musu wata don in yana kekkewayawa zai zo a lokacin da suke cikin damuwa mun gane wannan misali yanzu ba azumi da muke cikinsa ba in muna tafe da yake mu muna amfani da luna kalanda ne in muna tafe wata ran azumin zai dawo cikin damina wata rana zai dawo cikin ɗari wata rana zai dawo cikin tsananin zafi kamar yadda muke fama da shi yanzu wata rana zai dawo abina matsalar luna kalanda kenan to amma in suka yi adjusting sai su zama permanently aikinsu na hajji ga lokacin da suke yi to amma wannan kuma ya saba da tsarin da ubangiji Allah ya abina domin idan haka ne zai zama wato kenan watannin da Allah ya sa su zama na alfarma ba kuma su ne za a rika yin alfarma a cikinsu ba mun gane wannan yau Allah maɗaukakin sarki misalan ya sanya aikin hajji a watan zulhijji ne kawai idan aka yi fixin abin zulhajjin zai iya zama wani guri daban mun gane ba dole ne shekarar ta rika zuwa tunda wata goma sha biyu ne ko wata goma sha biyu ba daidai ne rika zuwa a cikin wannan watan zilhajjin ba to Allah madaukakin sarki ba haka yake so ba don haka Allah madaukakin sarki sai ya ce musu a a tsarin da ya kamata a yi shine wannan tsarin na luna kalanda ta yanda za a rika samun caccanjawa din damina lokaci ta zo a kaza rani ya zo a lokaci kaza azumi ya zo a lokaci kaza aikin hajji ya zo a cikin lokaci kaza illa iyaka dai an yi maintaining watan ramadan shine na ramadan watan hajji shine na hajji Allah sa da wani bayanin kamar ya dan fita Allah sa bai rudar ba to saboda haka sai ya sa watannin alfarma din su ne zulqada zulhijja da kuma muharram ko sai kuma wato kenan watan rajab to Allah madaukakin sarki ke cewa zalika addini al-qayyim wannan shine addini wanda yake tsayayye idan wayannan watanni sun kama fala tazlimu fihinna anfusakum kada ku zalunci kawukan ku ma'ana kar ku yi aikin sabo domin yanda ake ninka aikin lada a cike ake yin ninka lada haka ake ninka zunubi yanzu muna cikin ramadana duk aikin da kai taba na alkhairi lada ne in ka kuskura kai sabo a cikin watan ramadana to ninka maka shi zai haka ma ka je zulhijja aikin da ake na alkhairi ninka shi ake amma in ka kuskura kai sabo to shi ma sabon ninka shi za a yi to saboda tsoron kar a ninka sabon sai mutum ya nisanci ya nisanci wato kenan yin sabon Allah ya ce wa katilin mushrikina lalle ku yaki mushrikai kafatan kaka kafdin su kamar yu katiluna ku kafa kamar yadda suke yakan ku kaka kafdin ku duk inda mushriki yake kullun so yake ga karshen musulmi saboda ka kamata ya zama kuma tunanin ku haka ne ko yawwa do me i do you ko in babu kira bai kamata a ce an ci gawayi ba to tunda ba sa son kullun zira suke yi su ga kun shiga cikin halin kakani kayi kullun tunaninsu da hira su shine ya za su yi su da ku baya ya za su yi su gama da ku ya kamata kuma kun da zama cikin alal akalla ku zama cikin shiri ba zai zama ku mika wuya sai abin da wata kenan suka hukunta ba yawwa wa'alamu kuma ku san cewa Allah annallaha ma'al muttaqin lalle Allah madaukakin sarki yana tare da masu takawa masu takawa masu takawa sune masu jin tsoron Allah wanda duk abin da za su yi akwai tsoron Allah cikin lamarin rayuwarsu duk abin da za su yi akwai tsoron Allah ba za su ba zai zama dan sun buya wani mutum baya kallon su kuma su saba wa Allah ba sun san inda Allah madaukakin sarki duk suka shiga yana kallon su sannan kuma zai iya kama su in ya rufa musu asiri yau ya rufa musu gobe in abin ya yi yawa Allah maɗaukakin sarki zai tuna musu asiri to saboda haka zai kama su ranar tashin alkiyama to mu je malam
إنما النسي زيادة في الكفر يدل به الذين كفروا يهلونه عاما ويحرمونه عاما ليوادئوا إدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين Allah madaukakin sarki ce innaman nasi'u ziyadatun fil kufri ai wannan nasi'u na da kusa ne wani karin kafirci ne kari ne akan kafircin kafircin ku nasi'un ba komai bane shine akan matsalar luna kalanda da solar kalanda da muka yi magana yanzu akan sa ida cewa idan suna son su yaki misali a cikin watan Ramadan din nan ya zama musu tilasta sun yaki sai su fasa Ramadan din sai su je su yakin su sai su jinkirta shi annasi'u jinkiri ne jinkirtawa ai at-ta'akhur to wannan jinkirtawa da kuke yi Allah ya tsara a Ramadan za a yi Ramadan ko kuma kun dage shi kun mai da shi wani ba kun sake hukunci akan na Allah madaukaki sarki ba to wani ba karin kafirci bane za a yi aikin hajji a cikin Zulhijja kun dauke shi kun mai da shi can cikin Rabiul Sani ko ai kun gaba ku kyauta ba hukuncin da Allah ya yi ne kuka ce bai yi ba kuka ɗauke shi kuka kawo naku wanda yake shine ya fi daidai a naku tunanin za ka Allah ce wannan ɗin makarin kafirci ne idan libihin lazi na kafaru kafirai da shi suke bata suke kuma batarwa yihilluna hu aman wata shekara in ramadan ya zo musu ba matsala ko zulhijja ya zo musu ba matsala ko rajab ya zo musu ba matsala sai su yi su halatta shi a ai rajab ne ai rajab ne don haka kar ku yi sabo kar ku yi kaza kar ku yi kaza kar ku yi kaza wa yuharrimuna hu aman wata shekara kuma suka zo su ce a yuhiluna hu aman za su halatta aikin da suka ga dama na masha a cikinsa wa yuharrimuna hu aman wannan shekara kuma sai su ce a wata ne mai alfarma ba za mu saban Allah ba mun gane shi din ne dai watan amma wata shekara in yazo sai su ce kai da Allah mu ya harkar mu mu dauke shi mu mai da shi guri kaza yanzu kaga kuma watan bai canja ba amma su sun canja ra'ayi a kansa da haka za su yi masha a su wani wata shekarar kuma in ya dawo ba su da matsala ba su da kyasa da shi a wani lokacin sai su ce a wani wata ne mai alfarma da haka sai su dauki alfarmancin me yasa suke yin haka liwadu iddatu ma harrama Allah don su zama sun yi daidai da kididdigar abin da Allah madaukakin sarki ya haramta tunda ai Allah madaukakin sarki ya ce minha arba'atu hurum ko to sai su waye wasu watanni hudu a ko ina ne ma su cusa ai dai sun yi haramta watanni hudu Allah ma dama wata hudu ne yace minha arba'atun hurum to kuma sun samu hudun koda ba a cike ba kaga sun yi muwata'a da adadin abin da Allah madaukakin sarki ce hurum din sai hilluna ma haram Allah sai sai amfani da wannan damar wannan watan da Allah yace haram din ne sai su mai da shi halal din su ne yin abin da suka ga dama to wannan kuma wato kenan wayo ne da suka zo suka tsara amma ba su gane ba Allah yace zuyyina lahum su'u amalihim an kawata musu mummunan aikin su ne suna kaman daidai ne kaman kes din albai'u bil ina ne kaga bai'u bil ina Allah madaukakin sarki ya hana riba amma sai mutum yayi amfani da dabara da dabara da dabara sai yayi riba kuma sai ya ce ba riba yayi ba yanzu yayi wa Allah wayo kenan bai san cewa shedan ne ya koma ya zayyana masa abin da yake yi sai ya kamar abin da yake yi daidai ne ba wallahu la ilaha illa kafirin amma duk mutanen da suka sa kafirci a gaban su to Allah ba zai shirye da su ba wanda Allah yake shirye da su sune wanda suke neman gaskiya to mu ji malam يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أعرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل الله مدعوك كذا لك يا الذين آمنوا يقوم masu imani ما لكم وي مي matsalar ku ne me ya same ku me ke gare ku idza qila lakum idan kwatsam aka ce muku idza alfujaiya ce ko kwatsam sai aka zo aka ce muku in firu fi sabilillah maza ku fito za ta shiga gidan daukaka addinin Allah saqaltum ila al-ard sai ku ne zuwa kaza kowa sai ya kawo uzuri kowa sai kawo dalili da an ce a zo a yi aiki na addini ko a wallahi tallahi ai kaza kaza kaza kaza shikenan sai dan samu dan dalili dan kadan sai ya girmama shi sai zama masa hujjan da ba zai zo ya aikin Allah Allah madaukakin sarki ba ko ku kawo kudi za a sai lasifika a masallaci ya ce wallahi dama naira ta kaza ne sannan kuma ma da zan fito an tambaye ni kaza kaza kaza sannan kuma wani ba kaza kaza sai dan kawo dalilin da ba zai bayar ba ya nawaye zuwa ga kasa kenan ko za a fita jihadi sai su kawo abin wanda ce wallahi wallahi rasulullah mata ta kaza kaza kaza wallahi kaza kaza dama jiya ma na tashi da ciwon ciki kuma ko mu'mina ne fa da su ake a magana Allah ya ayyuhal ladzina amanu Allah ya ce ko mu'minan da ku Allah madaukakin sarki in an tashi abu na addini sai ka dogara ga Allah madaukakin sarki kai iyan kokarin ka in naka bada jikinka ne kaje ka bayar in naka bada dukiyar ka ne kaje ka bayar in naka bada ilimin ka ne da basirar da Allah madaukakin sarki ya baka kaje ka bayar in naka bada karfin da Allah ya baka kaje ka bayar ko kuma shawara za ka bayar duk abin da ake bukata to karka kawo dalili wanda za ka kare kanka ya hana ka yin wannan aikin alkhairi shine wannan ayar abin da take koya mana saqaltum ila al-ardi za su kabila yanzu misali lokacin da aka tafi yakin tabuka wani irin dalili ne ka'ab bai kawo kansa ba ka'ab bin malik amma kuma kaga abin ya zama masa matsala ko shi da kansa zai ce wa ana qadirun ala zalika ina fada iko in fita ko amma sai ya dan kawo wannan dalilin sai ya dan kawo wannan dalilin ya dan kawo wannan dalili dan kawo da dalili annabi sallallahu alaihi wasallam tun ana shiri ana shirya ta zan fita ne kai ne wallahi tallahi zan fita hakan har aka fita sai da aka fita an tafi kuma yake cewa ya kai tuna da mana bi su muna sai kuma aka zo aka saukar da aya kuma sai matsala ta faru kaga hilal bin umayya ba shi da dalili shi ma murara ba shi da dalili ka'ab ba shi da dalili to amma da yake mu'minai ne da suka dasu aka dasu suka bi gaskiyar lamarin su Allah madaukakin sarki sai ya musu nasu hukunci a gidan duniya sauran mutanen kuma da suka kifita babu dalili ko ba su zo sun faɗi gaskiyar su lamarin su da karshe sai Allah ya ce musu ai su rijisu ne kaga matsala kenan saboda haka idan za a yi jihadi don ɗaukaka addinin Allah maɗaukakin sarki Allah yake cewa wala tahinu fi ibtiga'il qaumi in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamuna wa tarjuna min Allah ma la yarju in an ce a fita ku fita inda matsala kuna da wahala kuna da dukiyar ku ko za ka sha wahala ko menene su ma kafiran da suke fitowa suna sha kamar yadda za a kashe musulmi haka za a kashe arni a gurin yaƙi kamar yadda musulmi zai rasa kafarsa haka su ma za su iya rasa duk abin da za ku iya sannan kari akan wannan ko din tarjuna min Allah ma la yarjuna kuna tsammanin wani lada a gurin Allah irin wanda su ba sa tsammani su da ba sa tsammanin lada suka fito sai ku ne da kuke tsammanin lada a gurin Allah ba za ku fita ba Allah ba da kun yake ce a'a kar ku nauye zuwa ga kasa araditu bil hayati dunya min al akhirah to yanzu kuna ganin rayuwar duniya ta muku kenan ai dukiya ne ko ba ka son talata tijaratan ne ai tafshe na kasa da hago ba ka son ta raunana ko kana zama za ta ko kai ko ita sai wani ya tafi ya bar wani ƴaƴanka ne ba ka son za su maraita ƴaƴa nawa suka maraita da kai da su din za ku tafi ku bar duniya ofis ne za ka sauka a ofis a makamin ofis ɗinka da kai da ofis ɗin da kujerar ofis ɗin wata nuna sai a nemi ku a rasa ginin ofis ɗin ma za a nemi shi a rasa wata rana kujerar da take cikin ofisin ba duk wani abin da yake abin kana da ranka ba za ta iya mata gugu ta dawo kaga kujerar kanta ba ta da wani relevancy a cikin al'umma kujera nawa muka gani a rayuwar mu kujera nawa muka gani a da education secretary ya baka appointment ka da uku yanzu fa permanent secretary ba zai iya ba Allah sai da approval na gwamna abubuwa nawa suka canja wallahi a garin nan za a ɗauki ma'aikaci kuma ya ɗauka yanzu fa to ka gani saboda haka duk abin da kake da Allah madaukaki subhana man yughayyirul ahwala Allah shi ke canja lamura saboda haka kar ku yarda da rayuwar duniya ku fifita ta wato kenan akan lahira amma mata wal hayati dunya fil akhirati illa qalil rayuwar duniya fa jin dadin ta in ka kwatanta da lahira dan kadan ne dan kadan ne yawa dan kadan ne ba shi da wani abin nan yanzu ina dan gidan annabi adam zai shekarsa nawa dubu nawa da mutuwa dan taurin kan da ya na wata nawa ne ya kashe dan uwansa kwata kwata rayuwar ta shekara da nawa yau tun daga wancan lokacin zuwa yanzu shekara nawa ka irga ina fir'auna taurin kan da ya na shekara nawa ne kwata kwata amma Allah ya ce annaru yu'raduna alaiha guduwan wa ashiyan tun daga ran da fir'auna aka karbi ransa har ya zuwa yau kullun da la'asa sai an kawo shi wuta an babbaka shi da shi da magoya bayansa in gari waye ma za a kai su yanzu yau dinnan ma yanzu nan ma an kawo su kuma gobe da safe za a kai su a kona sai a fito da su da la'asar a kai su a kona su a fito da su da safe a kai su a kona haka za a dinga yi wa yau mata kuma sa'a adkilu al fir'auna ashadu lalla tashin alkiyama kuma akwai mai da su kuma zuwa ga azaba mafi tsanani ma ta dungurungun saboda haka in kai comparing ya zama duk wani ba a tashin alkiyama ba yanzu wannan muka magana mutumin da yake da dukiya bai ba da zakatta ba aka ce za a je a shimfiɗa ta a mai da ita karfe a sa ta taijan wuta a rika kwantar da shi ana mirgina shi hagu da dama a kifa cikinsa a juya bayansa a juya shi hannun dama a juya shi hannun hagu haka za a yi ta masa sai an yi shekara dubu hamsin sannan sai a zo a ce to bari a masa hukunci kuma immal jannatu wa immal nar to dukiyar ta kwana nawa ya more ta a nan gidan duniya ta kwana nawa ya more ta in shanu ne mutum bai fitar da zakkarsu ba manzo Allah sassa ya ce za a kawo su zan manya manya ranar tashin alkiyama a yi shi zama kato a shimfiɗa shi su yi layi su zo suna taka shi suna taka shi da kwamfutan suna can kansa da abin nan wannan za ta zo ta kansa tana takawa tana takawa tana takawa tana takawa sai ta wuce kuma kun san za a yi masa girma sai akwai zira'i sittin kamar halittar annabi adam ta farko haka wannan tana tafiya wannan tana biyo ta wannan tana tafiya in ta wuce ta gaba ta wuce sai ta kewayo sai ta dawo baya sai ta sake shiga layi wallahi haka za a yi ta masa hatta shin alkiyama ai har sai ran da aka hisabi sannan ya gama kuma sa imma jannatu wa imma ila nar to saboda haka Allah madaukakin sai yake ce idan kai comparing rayuwar duniya ka comparing rayuwar duniya yar kadan ce to mu je malam
إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا
الله مدوكا كذلك على كل شيء قدير Allah madaukakin tarke ce dole fa sai kun fita sai kun fita yakin nan dole sai kun fita illa tanfiru dole fa sai kun fita idan kuma ba haka ba yu'adhibukum Allah zai muku azaba azaban aliman azaba wadda take mai radadi kaga ya kawo azabar har guda biyu a gudu da yu'adhibukum azaban zai azatar da ku wani nau'i na wani irin nau'i na azaba wanda take mai radadi mai radadi wato kenan dole sai kun fita dole sai ka ba da gudunmawarka dan addinin musulunci ya ci gaba a rayuwarka ko da ta hanyar a fita yakin ne dole sai ka dauki bindigar ka fita ko da ta hanyar a dauki dukiya ne dole sai ka bada dole a rayuwarka ai ba zai yi daɗi ba ma a ce wai kai din nan babu wani abu da musulunci zai tinkafo da kai babu abin da zaka tafi ka bari wanda musulunci zai gaba zai zai alfahari da kai bayan ka mutu bai yiwu ba bai yiwu ba bai yi ba to saboda haka Allah madaukakin sai ce sai kun yi in ba haka ba zai azabta da ku azaba mai radadi nan azaba ya zo da ita ni kira saboda nau'in azabobin yana da yawa yana iya hana kwanciyar hankali yana iya kawo maka asara a duke da ka saka din yana iya sa maka rashin lafiya da zai addabe ka har ka mutu yana iya cire imani a zuciyanka a sakamakon kaki shike da suka koma gefen masu kuma yaƙi da addinin musulunci kaga duk wannan azaba ce da zaran ka koma layin masu yaƙi da abubuwa na addinin musulunci ai an gama da kai domin ka kama hanyar wuta ne in aka sa maka rashin lafiya a jiki irin wanda zai daga maka da hankali har ka mutu yana lanjane da kai nau'i ne na azaba to duk wannan azaba ta duniya kenan ko kuma kariyan arziki ko kuma Allah ya sa mutane su washe ka ya kawo wata matsala ya jefa maka wanda duk duniya za su washe ka da dai sauransu ko sa ka a cikin wani yayin da zai fitar da ka a cikin duk wanda suka san ka wani gudu da ma a filla ka ka zama walakancece duk Allah madaukakin sarki ba yanda bai iya ba da haka shi yasa da kawo azaba ne kira yu'azzibukum azaban aliman zai azabtar da ku wata irin nau'in azaba wanda take mai radadi a nan gidan duniya fa ake magana sannan bayan wannan wa yastabdil qauman ghayrakum zai canja wasu mutane kuma ba ku ba kana ji kana gani wasu mutane za su zo su yi addini da kakin abu da kake taimakawa za su zo su yi in jihadi ne su za su zo su yi in kudi ne ake so a fitar don aikin addinin Allah kai kake ka rike naka ko ya zama kanzu ko to wa'ansu za su zo su fitar da dukiyar ta su yi duk abin da ka hana ba ka so a yi ko kuma kai ka ki kai na taimakon addinin musulunci Allah madaukakin sarki zai kawo wa'ansu su canje mai sauki ne a gurin Allah madaukakin sarki da sauki ne a gurin Allah madaukakin sarki sai kaga a karamin shekaru imman lantana ma irin wannan zamanin namar abubuwa suke tafiya very fast haka da gaggawa da gaggawa da gaggawa da gaggawa abubuwan canjin da wuri suke ta zuwa to saboda haka Allah madaukakin sarki zai canja wa'ansu ba ko ba wannan kuma mun sha gani yanzu ko ba ma abin da ka dauke shi abin da yanzu mu da muke cikin garin nan madin nan in ka in ka danna shekara 70 baya zuwa yayin nan madin duk cikin mun nan yanzu ka dauke yan shekara 70 yan kadan ne idan har akwai su kaga shi baya duba a fiye duba mu ne yan nan madin ba akwai wanda sun fi mu gadara da damba amma yau ba ina suke babu su babu dalilin su sadaka wani lokaci sai kaga Allah madaukakin sarki abina wa anta tawallaw yasbil qawma garakum summa la yakunu amsalakum sai Allah ya canja ya kawo wasu mutane kuma da kuma tsarin da za su yi kuma ba irin naku bane ba irin naku bane to Allah madaukakin sarki cikar ku hakan nan wa yasbil qawma garakum ko Allah zai canja wasu mutane ba ku ba wala tadurruhu shay'an ko wala ku cutar da Allah da komai ba ba ku taimaki addini ba ko to Allah me ya rabu Allah madaukakin sarki ne ya rabu Allah madaukakin sarki cikin hadisin kudu sai ke cewa dan adam da zaka tambaye ni ko da a ce na farkon ku law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu ala sa'idin duk a ce na duniya tun daga farko har karshe mutane da aljanu su zo su tsaya a gurin a wani guri kowa ya faɗa duk abin da yake so Allah ya dauka ya bashi duk abin da kake so Allah ya dauka ya baka na dukiya ko na ko na gidaje ko mata ko ko abinci ko me ko kayan ado ko menene kake so Allah ya dauka ya baya kowa Allah ya ce mana kasa zalika mai ma indi wannan ba zai tauye mu komai akan abin da nake da shi ba illa kama yanqusul mikyatu idza urikil al-bahr ka sami allura ka sa ta a cikin teku yanzu ko a cikin ladar fiye wata nan ka sa allura ne me zai ragu me zai ragu signifansi dinsa ba zai bayyana ba allura ne ka tsoma ta haka ka dan zare ta me za ta debo balle a cikin teku to saboda haka ba za mu iya cutar da Allah madaukakin sarki ba mu hirar da za mu yi mu gajiyar da Allah ba mu hirar da za mu yi mu bata masa rai ba mu hirar da za mu yi wato kenan ya zama mun cutar da shi duk abin da muka yi don kanmu ne wallahu kadirun tabbas Allah madaukakin sarki yana da iko ala kulli shay'in akan komi ta muji alamu lokaci yayi to alhamdulillah kuma za mu dakata a nan abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ikon aika da shi Allah ba mu ladan sa abinda muka kuskure Allah madaukakin sarki gana da mu kuskuren ya ba mu abin kafin a karanta tambaya akwai ɗan sanarwa guda daya aka ce a sanar idan an tashi wannan sanarwa ta shafi yan uwa mata